وآله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba shi koyi gyara ba sai ya kana yan uwa yau ranar juma'a a nawa ne ga kurin shi uku ga watan february 2023 wanda yi daidai da sha biyu ga watan rajabul fardi sharun lahil azim sharun min ashhurul hurumi rajabul hijira sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wata mai alfarma wata mai girma wato watan rajab ɗaya daga cikin watanni wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su a wajen alfarma yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara sharan في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله تبارك وتعالى يتي حقيقة adadin watanni a wajen Allah tabaraka wa ta'ala guda goma sha biyu ne amma a cikin goma sha biyun nan min ha arba'atun hurum a cikinsu akwai wa'insu guda hudu waɗanda suke da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. A cikinsu na farkon shi ne zulƙida, zulhajji, almuharram. Idan mun lura za mu ga guda uku nan a jere suke, sai kuma aka kawo rajab shi isa malamai da yawa suke kiran wannan watan da rajabul fardi, wato rajab wanda yake tilo guda ɗaya. shine watan da aka yi isra'i da mi'raji da sayyidul wujudu wa alamun shuhudi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallama inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce wa'innan duniyar tamu ya kece sammai baki ɗayanta ya wuce duka sammai bakwai ya wuce al'arshi ya wuce kursiyu ya ci gaba da kece hijabai وسار يشق الهجبة دون مزاهم فلا خاجم إلا تسنى له ليت دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاثر عن هذينك الجبروت فسر سرى للسر بالسر وحده فما سمى إلا الحق والسر لاهوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرنج كيتي هجابي باين هجابي yake ya tafi ya kusanta da Allah ya ƙara kusanta ga Allah kusancin da ba shi da kaifiya baka san yaya irin wannan kusancin yake ba abinda zaka iya faɗa sai dai ka faɗa abinda Shaw Ibrahim sallallahu alaihi ya faɗa a wannan kusancin yace wani kusanci ne na sirri domin sirri ne yayi tafiyar dare a cikin sirri zuwa ga sirri tare da sirri babu komai a wannan wajen sai hadratul lahutun ubangiji wata kan tanazulatul ilahiyya zuwa ga hadratul wahidiyya ko kace tanazulatul ahadiyya zuwa wahidiyya kenan a duk wannan wata mai alfarma aka yi fa wannan abun a wannan wata mai alfarma da dimbin albarka ai mu mun yi maulidin shehu bayan din aka haifi bajimin sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wato sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajahu babu madinatul ilmi laiti bani galibi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a haƙƙinsa ni ne wata kan birnin ilimi amma kofar ilimin shine aliyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a haƙƙinsa duk mutumin da na kasance ni ne majibincin lamarinsa to aliyu ma majibincin lamarinsa ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a haƙƙinsa yadda annabi Haruna yake ga annabi Musa haka yake a guri na ya kai Aliyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hakkin sai yake ga matarsa kuma ƴar manzon Allah tsokar jikinsa sai da Fatima yace a kin taba ganin mutum yana yaban kansa ana min aliyin wa aliyin minni ni daga aliyu nake aliyu daga gare ni yake a wannan wata aka haifi wannan babban bawan Allah a wannan wata Allah ya mana ta goma shi da sahibul farati gausul asari sahibul wakati maulana ashek alhaji ibrahim inyas alkaula a rana alhamis sha biyar ga watan rabi biyar ga watan rajab a wannan wata ne alfarma mai girma Allah ya yi wa duniya kyautar wannan bajimin waliyin Allah Allah ya yi wa duniya kyautar wannan cikakken masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duniya ta kimauce da abubuwan ban mamakinsa har suke tambayar kawunansu ko halinsu yake tambaya wai wane ne wannan mutumin ya sunansa yake sunana huwal hibbu ibrahima qad jaa za'iran li ahmad khairul ko li ahmad khairul alamin wa shakira ni sunana masoyi kawai masoyi sunana eh masoyin manzon Allah kenan wanda ya karar da rayuwarsa baki ɗaya a cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karar da rayuwarsa gaba ɗaya wajen bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tasaluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulullahi hina ujibu inda za a tambaye ni wane ne masoyinka kuma kai wata mazaba kake bi ni amsa ta zan gaya maka manzan Allah kawai a lokacin da nake bada wannan amsa bajimin waliyin Allah wanda ya zo ya ja mutane zuwa ga bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina cewa ayan nasu khallul hazla wa qafu muhammadan wa illa tarawna dara jadda bara'i ya ku jama'a ku daina wasa ku rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ni ba ku ba barhama ba ku shine wanda yake faɗa a haƙƙin yadda yake bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza na qafu sabila sumai daqi wa nunfiqu la nubqi nurida siratahu nahujju ka hajjil hashimi al mutabbaqi nukarriru la ilaha siwa allazi lawul mulku wal amru al azim tamanni yace muna yin sallah ni da kake gaina barama in yasto muna yin sallah amma sallah ta yadda manzan Allah yake yi ita nake haka zalika muna yin azumi ina yin azumi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumi haka zalika muna ciyarwa kamar yadda annabi ya umarta ya ciyar mu ma haka muke kwaikwayon sa wajen ciyarwa haka zalika muna yin hajji muna bin sawun dukkan abu manasik na hajji kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da haka muna yawan ambatan Allah muna karrara ambatan da muke wa Allah subhanahu wataala wa'annan baituka uku sun dunkule mana rayuwar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu baki ɗaya na shari'a sun nuna mana yadda yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi na sau da kafa wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna maka shi annabi yake bi a kowane irin mazhaba ya nuna maka sallar ma irin ta annabi yake yi ya gaya maka azumi irin na annabi yake yi ya gaya maka hajji irin na annabi yake yi ya gaya maka zakka irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi dan haka wannan an dunkule baki ɗaya abin da ake nufi da ibada ya gaya maka shi cewa ba wata ibada in ba abin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ba shi a wajensa ita ce ibada abinda wani sa yake ba haka bane ba bai san ma me ake nufi da san rai ba bai yadda ba yana cewa alinu liman yaqful amina wa innani shadidun wa sa'abun iz uqadu ila al ahwa alinu ni fa da kake gaina barhama in yasu mai saukin kai ne mai laushin lamari ne amma ga wanda yake bin manzon Allah amma idan na ga za a jani zuwa san zuciya a'a duk kusancin ka da shi duk kusancin ka da shi Ibrahim ba shi ba kai idan wajen san zuciya ne bai yadda da wannan abun ba idan wajen san zuciya ne ba za ka ga shi Ibrahim ba zai maka tauri na gaske sun yi tafiya da shi da shobara majo an dawo a gaje shobara majo kawai sai tashi sai ya kama sallah yana kawo fatiya sai ya ce sai ya ja aya ɗaya tak a wannan raka'ar da ya gama shi ya ce mai me yasa kai kai ce ai na ga mun gajin yace ni kuma zan yi haka ba ina jin kunya in nuna wa Allah ina numfashi kuma na gajin ba da hakkin sa kuma na gaji in ki bada haƙƙinsa bai san wannan abu matarsa ta zo ta gaya mishi shehu lafiya ta garau lafiya lau amma saboda ina da ɗan cikin na lafiya ta laufa na iya ajiye azumi ya ce a ba ruwa na ne eh ba cuta bane a wajen nan akwai munzalai da cikin zai iya kaiwa ka iya ajiye shi amma ɗan ƙaramin laulayin nan da ba zai hana a ta ba zai hana azumi ba shi shehu ba ruwansa da wannan bai yadda da irin wannan abun ba radiyallahu ta'ala anhu kaga bangaren sallah kenan shi sa ka ji duk yadda yake da sallan nan ya ce shi bai taɓa samun rana ɗaya tak da ya tsinci kansa ya yi sallah shi kaɗai ba ba wai ana magana kan sallah an yi ta ƙara'i ba kada an a'a ya yi ta ma ba a jam'i ba shi bai tuna ranar ba amma yin ta akan lokaci kam wannan ita ce shewu shewu shi ne ita kaga yadda ba za ka fita daga jikinka ba to haka ba yadda za a yi shewu yin sallah akan wannan lokaci yana hong kong zai hau jirgi ya duba ya zaro agogon da yake a jiyunsa ya duba ya ga lokacin sallah ya ce jama'a ba mu hau jirgin da ba sai mun yi sallah yana tashi mutane suke cewa shi abuwa ko a bari idan a sauka a yi sallah duk wannan wajen mu kaɗai ne musulmai ce kwarai kuwa a mu kaɗan muna musulmai a nan a hakan za mu yi sallah an zo fa za a hau jirgi a nan tamak da abin da ake cewa tamak inda jirgi yake tsayawa karkashin jirgi shau ya isa a yashin faɗa ya ce a tara kabbara aka tara a iƙama da ya ce Allahu akbar su kan su ran tsorata suka yi saboda shau za sautin jahwari ne mutum ne mai sauti babba yamma guduwa suka yi na kaga sun tsorace shi to ashe tsoron suke ji shi ya zai ji tsoron sai kin sallah shehu ya yi sallah da ya gama sallah ya hau mata takala zai hau jirgi suka zo suke ganin abin mamaki suka ɗauki hoto za su ɗauke shi hoto duk musamaha duk sauƙin kai irin na shehu ibrahim yas duk haƙuri irin na shehu ibrahim yas duk yadda yake da kawaici akan abin da bai so amma ya ɗaga ƙafa amma wannan karin da za su ɗauke shi hoto sai ya ɗauki gezan me sunan shi rawanin sai ya rufe fuskarsa matarsa sai da bilkis ta ce shi me yasa karbe fuska yace na ba su mamaki ne idan suka dauki hoto na ina jin tsoro kasu bauta min saboda na ba su mamaki a ce shi bai kira bauta mai kenan saboda kiyaye wasa ga sallah mutum ne wanda baya taɓa ruwan sanyi baya son ruwan sanyi dan adam ne shi idan ya taɓa ruwan sanyi yana samun rashin lafiya lokacin sallah ya yace a ka ruwa a je a daura ruwa aka ce hita ta lalace to a kawo ruwa mai zamzam aka ce babu wannan wani ruwa ne ya saura aka ce ruwan da ya saura ba wani ruwan da ya saura face ruwan da yake firje ce ba za mu bari ruwan sallah ta wuce ba a kawo ruwan sa mun yi alwala da shi aka a haka aka yi alwalan aka yi sallan bai awa ɗaya ba kabar ta kumbura ya ce gwanda kabar ta kumbura akan ni lokaci ne a karuban yi wa Allah sallah ba haka yake cikin kullum majalaki a cikin dukkan motsinsa yana mura'atu hukukinla yana kiyaye haƙoƙin Allah yana kiyaye haƙoƙin Allah iyakar kiyayewa shi sa yake faɗa ta haddusan bi ni'matin lahi wa sana ilahi nafsi dara la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza ni ubangiji na ya kiyaye ni ba za a taba gaina ni barhama in yas ina karkata zuwa ga abin da ba daidai yake ba a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan azumi ya kama haka zai fara zai kama tafsiri tun daga bayan sallah azhar har sai an sha har sai an zo kiran sallah an sha ruwa abinda zai daga shi kawai ai sallar la'asar a daura daga inda ake idan ranar ba a gama darasin da ake so a gama ba za a sha ruwa a gurin kuma a ci gaba da yin karatu a wajen wannan idan yana nuna maka wani abu yana nuna maka mahimmancin da yake ba wa ilimi da ba da koyansa da ba da shi wannan ilimin makusantansa sun mai shaida mutum ne wanda Allah ya tsira mai san ƴaƴansa amma saboda kwaɗayin ya ilmantar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya zauna yana ba da karatu sai da ƴaƴansa guda uku suka mutu amma bai tashi ba sai da ya kai inda ke so a cikin ba da karatu saboda me baya son ya kyale ya bar al'ummar da yake rayuwa a cikinta su kasance jahilai ba san waye Allah ba ba san waye manzon Allah ba ba san menene shari'a ba ba san menene hakika ba domin abin da yazo ya tura su zuwa gare shi kenan wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barrahimi ilahina wa ta'lama hal fil kauni ahana alayhim madaddar minni wal ba'idu kama dana yace ni al'umar manzon Allah wata kan burina manajina kasadina a cikinsu shine in tura su zuwa ga Allah ba in nuna musu kaina ba ba in nuna musu wani na ba a'a in nuna musu Allah in nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kuma kar kai tunanin shi fa a iya al'umma ne musulman da musulman da kafiran duka shi yana son su saboda me yana ganin kowannensu muddan kai mutum ne mimun ne kanka ha'un ne hannayenka mimun ne cikinka dalun ne kafafuwanka saboda haka yana ganin Muhammad Rasulullahi yana haskensa yana tajalliya ce a tattare da kai don haka yana son ka shi yasa fa ya tashi tsayuwar daka ya ga yayi kokari ya yaƙi turawan mulkin mallaka da yadda zai ga cewa ya kwatowa wato kan yan Afirka yancin su akan cewa ku tashi ko bar mana Afirka mu mu ne mu mu ne muke Afirka nan ba ma bukatar ku turawa domin mun ga cewa abinda kuka zo ku yi mana abu ne kamar haka na farko kuna so ku zo ku cire mu daga kan addinin da muke bautawa ku ɗora mu akan naku addinin sannan na biyu mun ga cewa kuna so ku duba ku ga a tattalin arziki da Allah ya bamu da arziki na ƙasa da na sama da Allah ya bamu ku kwashe ku sace kuma ku bautar da mu akan wannan don haka shehu ya tsaya tsayin daka har ma ya rubuta littafi al-ifriqiyya lil ifriqiyin shi sa wani lokaci idan ka kalli shehu ka ce kai wannan gwanin sanin siyasa ne wani lokaci idan ka kalli shehu zaka ce kai ai wannan babu wanda ya kai shi iya sanin tattalin arziki wani lokaci idan ka kalli shehu zaka ce a a a ai wannan cikakken malamin addini na shari'ar musulunci wani lokaci idan ka kalli shehu zaka ce a a ai wannan babu abin da ya sani da ya wuce sufanci a sheku tarbiyatin am sheku tadrisi lillahi darruka ya addu'a iblisi in ji shekhani manna abba wata rana ya zo ya ga shehu radiyallahu anhu ya kalli shehu ya ce a'a wai kai shehu nan ya hake ne shin shehu ne na shari'a ko kuma kai shehu ne na tarbiyya ya ce kai Allah ya saka maka da alkhairi ya babban makiyin iblis wato in kana neman babban makin iblis ka ga shehu ibrahim so ka gama shi duk inda yake yana ganin yadda zai ya kwace wa iblis mutane ya turo su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi sa ya tsaya tsayin daka wajen koran turawan mulkin mallaka yake cewa wa ifriqiya la tartaji gaira ahmadin rasulun hadan na'ilahu wal aqariba yace da Allah ku tafi ku ga mana kasan mu mu fa yan african nan namu da africa da african baki ɗayan su ba mu neman kowa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzan da ya shirya da mutane na kusa da shi da waɗanda suke na nesa da shi na kusa da shi da waɗanda suke na nesa da shi ana jin karatun nan kuwa na kusa da shi da na nesa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibuhu falmudasatu falala fatugnika an darsuru kurzin wa khalidin watugnika an jonin yarumu mahala wa ma nabiliyun aulaninun wa markusun famuwan kalla anka khabala yace kai ka rike manzo Allah ka rike shari'ar manzon Allah ka rike constitution din manzo Allah ka rike Qur'anin nan shine hakikanin constitution zai rabu da kai daga constitution din duk wa'annan fararen fatan nan ƙarya suke suna so su sauke kai daga kan addinin Annabi su tsora ka akan san zuciyarsu wannan aikin kadai idan shi Shaw Ibrahim su yayi wa haka yayi wa Afirka haka ya kamata yan Afirka tijjanawansu yan failansu da tijjanawansu da musulmansu da kiristan ɗinsu kai har da maguzawansu su sallama mai suke muna son ka ya kai wannan baba domin tarihi ba zai tarihi ba zai fara daga alifinsa ba zuwa ya'i na yadda afirka suka samu ci gaba sai an rubuta sunan shaw ibrahim radiyallahu anhu a cikin wannan tarihin bai tsaya ba afirka kadai ba a'a sai da shewun nan yayi kokari ya ga yaya za a yi ya koma zuwa ga duniya ta alamul islami wata kan duniyar ta abin nan garuwa kasashen da suke na addinin musulunci abin da ya kama irin kasashen Egypt da da Syria da Pakistan da da da Saudi Arabia da Bahrain da Jordan da Libya la da Libya garra ko wa kam Libya hawa kam ko dukkan wa'annan kasashen na wa'inda musulunci ne yake mulki a ƙarƙashin su shehu ƙoƙarinsa sai da ya haɗa alaƙa da su alaƙan nan ya haɗa ne don ya kawo madinatu kaula wani ci gaba ko don ya tara kuɗi ko don ya suna a'a ya ce ni fa abin da nake so ba komai bane ba dan Allah ku gabanin musulmai ku zo ku haɗe kanku ku kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya idan har gabanin musulmai suka haɗe kawunan su to babu wani makihin musulunci da isa ya zo ya kawo musulunci da musulmai wargi wannan shine abin da ya kawo shau ya haɗa alaka da irin su Jamal Abdul Nasir ya da alaka da da da da da sarki Faisal ko na na Saudi Arabia ya da alaka da shugaban kasar Pakistan ya da alaka da da da da Gaddafi na Libya duka shi yana haka ne dan ya ga cewa duniyar musulunci kada mu samu rarrabuwar kawuna ya da alaka da da da sarkin Morocco duka dan me ku zo mu haɗa kanmu mu ne musulmai mu cire ganin wannan farin fata ne wannan bakin fata ne in as much as cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi mun haɗa a ƙarƙashin sa ku zo mu haɗa kai dan kada wa'annan makiya musulunci makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makiya qur'ani da sunna su zo su farmana to ashe kuwa duk wani farin fata bigaddin naziri ga wata aƙida da yake bi da ita to dole ko ko ya gode wa shehu ko lisan halinsa dole zai gode wa shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda yadda ya barnatar da rayuwarsa ya karar da lafiyarsa ya karar da numfashinsa wajen cewa ya ga ya ga wata kan duniyar musulunci sun hada kan sun kasance tsintsiya madaurin ki guda daya har wannan abin ne yasa ya zamanto ɗaya daga cikin jigajigan waɗanda suka kafa wannan babban ƙungiyar ta musulunci take aiki har yanzu wato rabiat alamul islami to ko wannan shehu radiyallahu anhu yayi ashe kuwa musulman duniya ba sa manta da shehu radiyallahu ta'ala anhu ba a wannan bangaren saboda haka mu tun balle lafiya ma mu da muke da awar musulunci muke da'awar ɗariƙa tijjaniya muke da'awar fayil shi Ibrahim sallallahu alaihi mu duba mu ga irin wannan kokari da wannan farin jakada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa domin mu na mu rayuwar ta kyau ina muke wajen kwaikwayon shi radiyallahu anhu wajen karfin imanin sa da Allah wajen yadda yake kiyaye dokokin Allah wajen yadda yake da kyawawan mu'amala a cikin iyalansa da cikin almajiransa da cikin sauran dukkanin jama'a kai da dukkan ma makhlukat mu ma muna da wannan imanin muna kwaikwayon wannan imanin ko yaya shin mu ma yaya muke wajen yin kiyaye sallah akan lokaci shin yaya muke wajen yin azumi shin yaya muke wajen yin sadaka idan ba mu da kuɗin yin zakka masu kuɗin mu kuma yaya muke yi wajen ba da zakka yaya nake wajen kokari a ganmu wajen yin aikin haji da umara da zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ciyan ka yace ina ga manzo Allah ataituka tis'an thumma ashran wa innani ataituka haziko fadimi la tarabbus wanda wa in su waliyan da suka zo gabanin sa yana daga cikin abinda ma suka suka suka ishara da zuwan shehu suka ce zai kasance mai yawan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ina muke cikin wannan abu mu ma mu yi kokari mu cire mu cire san zuciya mu bi wannan tafarkin da shehi nan namu ya daura mana karshen abin da zamu mu nuna wa shehu radiyallahu ta'ala anu soyayya shine a ga shehu Ibrahim din nan fa a cikin ayyukan a ga shehu Ibrahim din a cikin ayyukan yaya muke wajen wanke zukatanmu ‘yan uwa shin zukatan namu shewun nan namu shi fa ya zo ne fa don ya ɗaura karayar zuciya ya zo ne don ya koya mutane da aka tsarkake zuciyarka daga hasada da ƙarya da girman kai da munafunci da riya da gulma ko to yaya kana kana samu ɗaya daga cikin wannan kuma kana da awar kai mabiyin shehu radiyallahu ta'ala anu ne shi ko ya ce na zo ne ni jabirul kasir ne na zo ne domin ɗaura karya na zukatan mutane saboda ni wakilin shehu tijjani da yake wakilin manzala manzala da yake wakilin Allah to ina muke wajen bin shehu wajen mu cire ƙyayya daga zukatanmu mu cire hasada daga zukatanmu mu cire riya daga ayyukanmu mu cire me ke suna ruko daga zukatanmu mu tabbatar da Allah a cikin zuciyarmu baki ɗaya mu tabbatar babu mai bayarwa sai Allah babu mai hanawa sai Allah babu wani abun mahaluki in ba Allah bane shi in dai ba Allah bane to ba shi da wata minna a kanka da za ka yi tunanin shi ne ya janyo baka ko shi ne ya hana a baka to mu fuskanci Allah da wannan karfin imanin da shi shi Ibrahim sallallahu anhu ya zo ya koyar ba wani sabon addini ya zo ya kawo ba a'a waliyi baya zuwa da sabon addini sai dai ya zo da sabon fahimta inna ma ya ce bi fahimin jadidin waliyi yana zuwa ne da wani fahimta sabuwa amma baya zuwa da wani sabon addini ina muke wajen kokarin janyo wa'insu bayan Allah waɗanda ba su fahimci me ɗariƙar ba ba su fahimci me failar ba mu nuna musu ga yadda failan nan take ina muke wajen kokarin tsayawa a sawun sallah ina muke wajen yin wazifa a kan lokaci kuma cikin jama'a ko kuma kai ma ka zama shehi kawai sai lokacin da ga dama za ka yi wazifan taka ana wazifa a gidanku kana gida kana kishin gida kana bacci kana dandanna wayarka saboda kai shayi ne ko kai jikan shayi ne ko kai wane ne alara ba ta sanin abin da ake nufi da watakan ainihin bunuwa babu bunuwa a cikin halara babu ya babu hayuwa aiki ne kawai hayuwan halara in kana so ka zama ɗaya na halara na gaske to kai aiki sai ta haife ka aiki ne yake sa ta haife ka ba wai zama ba ne ba kawai bi mujarradin wilada sai ka samu watakan ainihin sa'ada dole sai an yi gogayya an yi kokari sai a samu wannan a gado na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu gado na waliyai waliyan fa tashi suka yi suka yi kokari suka nemi ilimi na gaske shehu Ibrahim sallallahu alaihi inji shehu baba lamin yake cewa babu abin da yake bata shehu rai kamar a zamanin sa ka zo ka ce shehu kai shehu ai ku dai kan ilimin nan naku na baiwa ne ina bata mare duk kokarin nan ne har yake cewa ni da kuke gani neman ilimi ne kamar zan mutu kamar zan mutu ina muke wajen neman ilimi irin yadda shau ya so ɗaya mahaifinsa ya fito ya duba ɗaki ya ga bai gabar hama ba ya ce subhanallah duniya ta lalace wanda nake sa ran da shi shi ma ya zama haka barhaman da nake sa ran ya tsaya kofar gida na jira ya ga me zai faru sai ga shau ya bullo ina ka tafi kai ma ka fara yawo kai da na saka rai da kai shau yake ababa wallahi ba yawo na tafi ba wato a tubar ɗinta wace ka nazar ɗinta ya ƙare kuma ina da muraji'an da zan yi yau daga dare zuwa asuba shine na ga cewa bari in je in zubo ta daga lokacin babansa bai ce to ka kyauta ba amma duk da aka yi ce to daga yau kada a ƙara barin asubar ban lokaci ya ƙare kafin kafin haka a sauri a ringa zama ba fa kuɗi ya bashi bai ce ka ajiye malam hafiz ya turo abu a cikin darul iftai wasiƙar da shehu ibrahim sallallahu alaihi ya turawa ɗansa shehu abdullahi inyas a cikin wasiƙar shehu yake gayawa ɗansa ya ce kada ka yadda ka zamanto ɗana kawai na yiwa ka zamanto ɗana ka zamanto muridina domin ni Allah ya min shaida cewa gaba ɗaya numfashi na ne amfani da shi wajen neman yardar babana Alhaji Abdullahi babana ban taba rabuwa da shi ba da da lokaci guda ban taba zuwa wani waje da babana bai san a inda nake ba ban taba ba in ji shehu ibrahim yake gawa ya abdullahi ya ce ban taba samun rana na ci kuɗin babana ba sai dai da ni da ƙarfin talauci na in ji shehu ya ce ina fama da talauci amma duk kankantar abin da na samu zan zo kawo babana ban taba cin dukiyar babana ba walau yana so walau baya so a lokacin da nake ganin wasu daga cikin yan uwana suna cin dukiyarsa a lokacin da nake ganin wasu suna ma Allah Allah ya koma ga Allah dan su gaje shi ni kuma kullun gani nake Allah ya ƙara linka mai shekaru ko da zai ibi wani abu daga cikin shekaru na ya ba babana yace kuma na gode wa Allah na rabu da na rabu da babana alhalin yana ya yarda da ni kai ma ina maka wasiya kai ka nemi yarda ta kamar yadda ni ma na yi amfani da dukkan numfashi na wajen neman yardar babana alhaji abdullahi na muke cikin wannan neman yardar shau ibrahim domin shine babansa shine shayinsa ina muke wajen neman yardar iyayenmu shin kawai muna da awar soyayya shi Ibrahim Yesu ne amma mahaifinka kana gaba da shi ko kana ganin baya daidai ko kana fito na fito da shi ko kuma mahaifiyarka kana ganin ba akan daidai take ba ko kana iya daga baki ka ce mata a'a to ga shewun da ka san daga nan har gaban abada ba za ka iya aikin da ya kai nashi ba amma to ashe ga abin da ya bashi ba za ka iya taka makamin shi bayan ba ha ko zai to amma ga kai ne ya samu da kokari ya samu da kokari ya samu da ladabi da biyayya ga janibin mahaifansa da wannan fa abin ya samu to kai ya kai da ladabi da biyayya ga janibin shayinsa da wannan abin ya samu ya mu'amala ka take da shayinka wanda ya baka dariƙa ko wanda ya maka alƙatar beti inda kai da ka kuskure ya maka alƙatar beti ya fika wallahi yana yana da upper hand inji bature ko yana da upper hand akan ka ba yadda ka iya yana da upper hand akan ka ba yadda ka iya domin ya baka abinda duniya ba za ta iya baka ita ba duk abinda za ka yi duniya ba ta iya baka to ya miki cikin wannan ɗan uwa wannan shine amana tsakaninmu da shehu ibrahim ne wannan shine soyayyar shehu ibrahim ne a ringa ganin shehun a cikin ayyukan naka a ringa ganin shehun a cikin ayyukan naka ma idan har ba za a ga shehu a cikin ayyukan ka ba to gaskiya lil'asaf shadid so unfortunate babu yadda za a yi shi shehun ya karbe ka domin ya ce ma jalastu safihan kadu ni ban taba zama da wawa ba kuma akwai wauta da ta wuce wannan abu kai baka nemi ilimi ba kai baka bauta wa Allah ba kai baka nemi halali ba ha duk baka nemi wa'annan ba kai baka ladabi da iyaye ba kai baka ladabi da shehu ne ba kuma mu ɗan shehu Ibrahim ne ka bi kowa saka rike tabi ka bi kowa makala watan shehu amma kuma ayyukanka suna nuna kai cikakken kishin shehu ibrahim an yaba yaudarar kai ake baki na wannan akwai abin da ya fi yaudarar kai kuma babu ranar da take tashin hankali da muke gujewa kanmu baki daya shine ranar da kake tunanin za a tashe ka cikin zumra ta masoyan manzo Allah karkashin tuta faila sai ka zo ka tsinci kanka a rasa inda ma kake la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kai ba a can ba kai ba a nan ba ka ga inda ana bata kiyama ai an ce kai wani ya bata kwa inda ana bata ba ai ya bata to ba ba wani tuta da ya tashi cikin ta ba wani tuta da ya tashi ta ga yadda ya bauta wa babansa ko jazallahu an shekhi wa walidi in ce bishawai yake cewa Allah ya saka wa babana kuma shi ne dai shehi na mutum ne wanda ya tsawon rayuwarsa yana shayar da mu inji shaiban ne to mu ma mu yi kokari wajen kyautata wa iyayenmu mu yi kokari wajen kyautata wa shehunanmu mu yi kokari wajen hidima a janibin shehu ibrahim wallahi da azimi ba wani hanya da ta wuce wa'innan abubuwan da suka yi saura wallahi kuma in ka sauka da kansu ba inda za ka je wallahi karshen ka a duniya ka hasara kuma lahira ka hasara kai baka bauta wa Allah ba kai baka nemi ilimi ba kai baka nemi halali ba kai baka rabu da shayin ka lafiya ba kai baka rabu da iyayen ka lafiya ba kai baka rabu da baka nemi yarda baka hidima a janibin shaibayan ba to menene kai a duniya ya sunanka banza kawai shine sunan naka saboda ba ta inda zaka bi ta kofa da zaka bulle maka mu maso ya shi radiyallahu anhu mu muka fi kowa cancanta a ga kyawawan halayya a cikin mu ayi kwaikwayo mu muka fi kowa cancanta a ganmu muna karatu muna neman ilimin arabu da na boko mu muka fi kowa cancanta a ganmu cewa muna cikin harkar kasuwa ka'in da na'in muna neman halalinmu kamar yadda muka fi kowa cancanta mu yi tsere ne junanmu wajen hidimar ga shau ibrahim dan har shau ibrahim zai gaya mana ya rubuta sai dai aliyu sai ya ce ka gaya fa almajirai na fa su min hidima fa sawfa yandamu man qasara fi haqqina ne alama annal kulla fi qabdati da sannu fa wanda yayi kusuri a haƙƙin zai nadama ranar da za ka sani cewa komai yana cikin jimkata mu to ranar za ka ci jiyatsa saboda ka yi kusuri wajen hidima ga janibin shawar bayan sallallahu ta'ala wannan magana ina faɗanta ga 'ya'ya na ruhi da 'ya'ya na jasadi idan har irin hidimar da sai dai Ali sai sai yayi wa Shaykhani sallallahu alaihi wanda ba ta da abin da za la masila laha ba ta da wani abin kwatan kwatanci irin hidimar da shehu mushiri yayi wa Shaykhani sallallahu alaihi bayan ce idan fa shehu Ibrahim idan shehu mushiri ya zo wajen shehu Ibrahim ya kawo mai hadiya ranar da ya koma Murtaniya to ranar da ya koma ranar za a fara tarin na shekara gaba ranar za a fara tari ka ji ba irin hidimar da tilmidi ya yi wa shawo ibrahim radiyallahu anhu irin hidimar da alhaji abdulmalik ata ya yi wa shawo ibrahim amma shawo ya ce rayuwata ta gajjar da wa'insu mutane guda waɗannan ta gajjar da su ta gajjar da aliyu sisai ta gajar da Muhammadu Mushiri, ta gajar da Tirmidhi, ta gajar da Abdulmalik Okeno, wa'inda mutane wadin rayuwa ta kamar Allah ya aiko su ne don su zo su wahalar da rayuwarsu a kaina. Amma wallahi sai sun yi nadama ran tashin kiyama. Muna nan kasalallu da mu. Ba mu san komai ba. Kullum kukanmu kasuwa ba daɗi. Ba abin da ke ƙona mun rai. kamar in ga yan faida kullum yana cewa shi baya jin daɗin kasuwa kullum cikin talauci yake abin yana kona min rai shawai ibrahim radiyallahu anhu zamanin sa almajiran sa masu kuɗi ne wallahi alazim babu wanda ba idan baka samu mai kuɗin gaske ba to zaka samu mai rufin asiri kuma wallahi a cikin kaso ɗari kaso saba'in da biyar ba su da shi lokacin da kafin sa da shawai ibrahim kuma suka zo suka zamanto wa'insu irga iyayenmu nan abin misali ne ko gidan kansu ba su da shi lokacin da suka riƙi failar shoyi ba idan su kaɗai sun isa misali amma ga abin da Allah ya musu wannan ba abin da man faɗa bane ba abin da duniya ta gani ne waki ake gaya maka malam ba wai ana gaya maka theory bane ba abin da yake na practical idan kana ganin su makanisa ka zo ka ga irin su Khalifa Isa Karabi me suke da shi gabanin haɗuwa da shoyi amma suna da dukiyar da babu wanda ya san gobe sai Allah inda ana sanin gobe sai a ce ba a tunanin ko goben su za ta yi horawa da to amma kai me yasa da kake da awar failan ashe akwai inda ka baro aikin a baya ba dai duniya kuke taso ba to bari a maka akan yan duniya akwai abin da ka bari a baya wallahi azin wannan ba magana wasa bace ba ina gaya muku kyauta nake ba ku bara kyauta idan kun ga dama ku yi amfani da ita ku gani in kun ga dama ku yi amfani da ita ku gani ku gani babu wanda suke kai na kashe min wani abu wannan magana ne na gida babu wa inda suke kasa lallu kamar almajiran gidan sai da umar babu yanzu ka abban an tambaye ka shekara ka nawa a gidan nan za ka iya cewa kafin shekara bakwai amma abin da za a tambaye ka shine mutum nawa ka kawo gida ka ce ku zo ga alkhairi ya zo ko sai na abubakar duk ashatu mubashir na bildan na kusan duk ta sanadiyar suka shiga a kai suka shiga musulunci haka da ko ba ka ba kana tare dan uwanka dan kasuwa kana ganin yana son shirbe kawo sojan shirbe ba haka musulunci ya faɗaɗa ba ba muna zana kansu yau za a buɗe baki a ce sai da umani za ta tafi gari kaza maulidi in dai ba mota aka kawo ba ba za ka kawo ba in babu mota kana zaune a gida ba za ka ɗauki kuɗinka ba ka tashi ka ce bari in je in ɗauki kuɗi na ba za ka yi ba sannan kuma kana kuka da rashi ga shi ibrahim ya ba ka kansa kuma ka ƙi ka zo ka mai hidima mu yi magana gaskiya ba ina wa kaina faɗa ne ni kaina da ku ta yi wasu ya masu zafi amma gwanda in faɗa in san na fita daga haƙƙin Allah eh akan in shiru su falillahi alhamdu wa shukuru sun wadata wallahi alazim sun wadata kun sani saboda aikin da babansu yayi Allah ya suturce su cewa ba su tozarta ba to amma kai da Allah ya kaka wajensu tanan da shawun nan ya ce man khadamnahu qaddamnahu wanda muka saya mana hidima wallahi sai mun jagorantar da shi halitta to fa kai da kai dan da kake da awa na na jiki ne kai da kai da kake da awa na ruhi ne kai wannan aikin babu wani ɗa na jiki babu ɗa na ruhi kawai nema ake su ko guna ne suke zaune a guri ɗaya idan dabbobin gida ba su zo sun sha ruwa ba to na daji idan suka zo wucewa ba fulatin ya zo ya koro su suka fita wajen zai tsaya a wajen ya ba su ba su sha kaga su sun koshi shi kuma na gida yana nan a kulle a turke yana jin kishowa bai samu ba shine abin shine obstacle ɗin da muke fama da shi ya kamata mu yi tafakkuri shi duk maganar Allah haka Allah ya ce afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kaseeran duk maganganun Allah li qaumi yatafakkaruna li ulil albabi ne li qaumi yaqiluna ne ashe an yi amfani an baka kwakwalwa ne dan kai tunani kai tafakkuri ka gano wa'insu ma'anoni akan magana haka magana manzo Allah yake fa haka magana Shehu Tijani yake fa haka magana Shehu Ibrahim yake fa ba wai kawai mujarradin masdarin bane ba a there akwai wani ma'ana behind wannan magana bayan wannan ma'ana da Shehu Ibrahim ya zo ya kafa maka khalifa sunusi na daya yace duk mutumin da bai iya samu ya ziyarce mu ya ziyarce mu ba duk wanda ya ziyarci khalifa sunusi ni ya ziyarta ko ba aka shi bayan faɗa ba ba ku da wasiƙun ne hannunku lokacin yayin shi bayan su gudana wani Najeriya da jikokin idan har akwai ma ban kuma tunanin akwai to kuma sai zai ce maka to ga kuma ƴaƴana na zo na baka kullun ko kanka Allah ba mun kuɗi mu je Madinatu Kaula wa'in kan suna ta zuwa zo ga Madinatu Kaula an kana idan ka zo wajen sai su bude maka kofa sai ka samu kuɗi sai ka tafi Madinatu Kaula kaya ka lokacin da za a yi buɗe masallaci sai take bani labari bani aka je ta je gidan Shehu Malik Uba Sufyan sai wa'insu suka zo Allah ya ji kanshi da rama sai suka zo gidan Shehu Uba Sufyan suka ce a musu addu'a sannan dan Allah a cika musu kuɗi za su tafi Madinatu Kaula buɗe masallaci ba su da kuɗi ce haba sai ya ce nawa ne kuɗin nan ku ya tattaro kuɗin sai ya mika su da ya ce to shikenan ku je wannan in ta tafa muku da kuɗin ta ji muku har in dai sanin shehu ne da sai shehu ba ka gaya mai ko domin shi ya ga shehu da idansa ko ba haka to kai ku duk wanda lalibe kake yi kuma ba ma ka tabbaci shehu ya karbe ka ko bai karbe ka ba mu da tabbaci lalibe ko muke to ina muke cikin irin wa'annan abubuwa yimma ta kare wa yan fa'ida kuma kullum muna kuka mun kasa yin yimma yadda iyayenmu da kakanninmu suka yi yimma yan uwa eh ka ji wani ya in ce maka shehu yana yana garin Kano zai iya tasowa daga wani gari uwa duniya ya taso da kafasar ya zo wai ka san menene ba wai ba shi da kuɗi ba duba ya ga kai wannan kuɗin da nake da shi iya kuɗin mota ne to ina kuɗin hadiya to wannan kuɗin mota ta ta zama hadiya bari in taka da kafa ta in tafi wajen shehu ban in dauki wannan hadiyar in bashi in dauki wannan hadiyar in bashi to ina miki irin wannan dan Allah ka ji a yanzu ne ma fa ake da kuɗin da ba wani kuɗin ake da shi ba a ce shoyi ibrahim sallallahu alaihi zai zo Najeriya nan wata kaza nan ga wata kaza kowa ya shiga masu noma suna noma marasa noma kun san me suke daji suke zuwa su je su yo ice suna sayarwa suna tara kuɗin suna sayarwa suna tara kuɗin suna sayarwa suna tara kuɗin ka ce ba za su yi albarka ba ka ce ba za su yi albarka ba sai sun gama tara sai su zo idan shawin ya zo ƙarshen abin da suke ta yi ba duk wannan wahalar da ya sha so ɗaya zai gama shawin so ɗaya zai ga shawin kuma kuɗin ma nasa ba ma zai iya miƙawa a hannun shawin saboda cincindo sai dai ya ba wa shayinsa shayin sai tattara tattara yana zuwa shawin ce shau ga shi na ƴan gari na ko na ƴan zawiya ta gashi amma yau Allah ya maka kyauta ka haɗu da su ta yi wani ma ba zai biya abin da ya kai ɗari biyar ba kuɗin mota amma ba ba kwa yi ko ce ba ma yi ya ilahi kuma dan Allah dan annabi kuma ringa kuka eh dan Allah dan annabi wa za mu wa za mu tuma kan mu za mu tuma idan har an ce kullun ilimi da wayewa karuwa suke sakafa ko civilization ake ƙara samu a cigaba a duniya idan har mutanen da suna iya ajiye taro da sisi watanni don su hadiya da shi kai kuma kana da wani abin da ya zo maka na gidan shehu ibrahim ko na wani zawiyar ka ko na wani zawiyar da kake jingina da ita take da intisabi da shehu ibrahim amma ba za ka iya ɗaukan kwana a wata goma sha biyu ba kai wannan tarin eh ba za ka iya ɗaukan wata goma sha biyu ba kai tarin naira ɗari biyar biyar misali ƙaddara ma ɗari biyar biyar wata duk cikinmu nan wajen na ganin da ƙyar a ce zai wahala a samu mutumin da ba zai iya samu ɗari biyar a wata zai wahala a wata ai ka san kana cin abin da fi ɗari biyar zai wahala har waɗanda suke ƴan ɗaliban zai wahala shi ne abin da ba shi yake cewa bai ga wani abu akan matan sarki shi ne abin da Allah ya mana amma muka kasa ganewa saboda haka ina jan hankalin mai uwa wallahi wannan kasalar ta yi yawa ku tashi ku yadda ita ba ku tashi ku yadda ita idan kuna ganin kun tsufa kun kusan mutuwa ƴaƴan ku ba suna nan ko kuna son fa su ji daɗi to ku tashi ku ne in ba za ku nema wa kanku ku nema wa ƴaƴan ku jin daɗin duniya da albarka wallahi kuma babu abin da zai samu maka wannan abin bayan kuma da kuma sai hidima da kuma gaskiyar nufi a cikin lamarin nan ka yi shi don zakin Allah kakka yi shi don riya kakka yi shi don aji a faɗa kakka yi shi don cewa bari dan wane ya yi ma bari in yi ko don in fi wane a a yi shi don zakin Allah da tsaftatacciyar niyya kai kuma ka bari ka gani shehu ibrahim ya ce wallahi babu wanda yake bi na bashi duk wanda ya min sai na biya bashi kuma na linka mai kuma yana faɗan san zuciyarsa ne kuma kana nema ka zo ka taɓa ba mutane damuwa kullum kai ne nan abin haushi a zuwa sarar da wani ɗan faida ma yana yana yana bara babu akwai mana kuma gashi an baka ya tsakaninka da shehu tijjani yake ashe bashi da kyau shi yasa ma talaucin ya dame ka ya tsakaninka da shehu ibrahim yake bashi da kyau shi yasa talaucin ya dame ka kana dan Kano kana menene ga sai da umani a Kano ga sai da rahmatullahi a Kano sau nawa kaje wajen su ha kuma kana dan fada shehu ibrahim anya kana ganin cewa ba ƙarya nake ba eh yi wa ka magana gaskiya ba ƙarya nake ba kuma ka bi kowa dukan kirji asman sun faida tun an tun wanda suka zama asman sun tafi da abasu an ban mu da fanko lokacin shi man tijani amma ina muke mu ne kai tsakani da Allah a ce maka Kano ita ce asman faida tsakaninka da zatin Allah a irin wannan rayuwar da muke ta cancanta mi magana gaskiya ayan Kano ne mu yadda kake ji da Kano haka nake ji da amma ta cancanta a wannan rayuwar a wallahi lalle ba cancanta saboda aikin kamo bai nuna ba ba mu yin aiki ɗaya bisa na goma su shoma tijjani su showa a ciku su showa sani kafin ba mu yin aiki irin wannan su showa malam mijin yawan da sun sun riski faila ma gabanin ta gama fashewa saboda haka yan uwa wannan bangaren billahi lazi la ila illa wa kyauta nake ba kai nake ba ku wallahi kyauta nake ba kai nake ba ku ku bar wannan kasala ku bar wannan kasala kan da hashe wannan mun yadda cewa waliyin Allah ne ko mun yadda halifan shehu tijani ne mun yadda halifan manzo Allah ne mun yadda halifan Allah ne ko to kaga ba zai faɗi san zuciya to shine yace kai mun in kai mun ni kuma zan saka maka duniya da lahira innal ladzina khadamuni nalu muradahum sa'adatan wa mali wannan sa'ada da ake magana sa'adatu daraini ake magana jin daɗin duniya da jin daɗin lahira jin daɗin duniya da duniya da Allah ya tambaye ka daga bayyana shi Ibrahim lokacin shi man tijani suka suka dawo duk wanda ya san tari an taɓa jin lokacin da aka ce kuma talauci ya sama gidansu ba shehu ba shehu tani kafin gaba ne bai ya fitar da ga bidiyo nan yana fita yake cewa gabanin bayyana shehu Ibrahim riga ɗaya gare su bula ake mata Allah wanda yake da ita ne ma idan ana da taro za a zo daga ala dan aramu in saka zan je taro amma shekan jiya jiya na ga wani hoton sa a Ingila Ingila a gidan rediyon bbc eh na gani sun nuna wani watan shi Allah yace to kaga am- ya waɗo min kai nace kaga da suka bi shi ko suka samu duniya ko muke da kyakkyawar raja isna da lahira to baka da damuwa kai ne damuwa kanka baka da damuwa kai ne damuwa kanka sannan ba abin da zai baka haushi bayan ba hidiman nan ba kasalan nan akwai kokari a ce maka yau ana da maulidai amma idan ka tashi aka tafi maulidan ka je ka ga wani a can gefe ba abin da yake sai wiwi yake sha
Ayyo, ayyo.
eh babu babu wannan ne Lallai.
akwai mu kanmu muke gaya ma gaskiya ko babu ita a failan na tamu Lallai.
kuma shi karshen tunaninsa wannan fa ita ce failan shi karshen tunaninsa shine kowai ai wa Allah abin da aka ga dama shi wannan shine faila wajen sa sannan kuma sai sai da ta kuka babu babu babu babu babu babu gashi can ka je ka cinye abin da Allah ya baka ka lalata rayuwar ka sai ba ka lalata rayuwar ka baka sani ba
Ayyo, ayyo.
saboda haka yan uwa yau karatu ma bai samu ba ai hakuri ba za mu samu Wannan shi ne karatun ayi.
ya kamata mu tashi mu yi wa kanmu fada ya kamata mu tashi mu yi wa kanmu fada idan ba mu yi wa kanmu fada ba to fa duniya za ta mana fada shi kuma fadan duniya zafi gare shi ranar da duniya ta maka fada shine ranar da ba ka da wani damar komawa baya Allah kaka ya zame wannan Allah ya ba mu kyauta ya ba mu shau Ibrahim din nan kyauta ya ba mu failin nan kyauta ya ba mu jin shau Ibrahim nan kyauta kada mu yi wasa da gol din da Allah ya ba mu muna jefa cikin bakakin duwatsu kada mu yi wasa da wani abu idan ba mu yi ba tun balle mu yan cikin gida idan fa ba mu yi ba shi lamarin shehu haka yake wallahi wani zai zo daga wani gari ko da wata ƙasa ya zo ya yi aiki a gidan ya zo ya yi hidima a gidan ya zo ya yi hidima a janibin kuma ya zo ya kwashe albarka a kyale mu kullum kullum da jan carbi baya aka ba ba ma ganin komai ƙarshe sai dai mai ta zagin juna me yasa frustration an ji bature ya kama mu depression ya kama mu Hmm? ka san damuwa ta damu sai ka ga kowa makinka ne haka kawai kuma kai ka saka kanka cikin wannan damuwa baka sani ba abin da shau ya gaya wa mahaifiyar shau ya fa nake faɗa da yake ta ba wa kowa karatu sai ta rukwanin shehu ta ce wa baban shehu shi wannan ba za a ba shi ba sai yan uwa sai ce kyale wannan kogi ne idan dabbobin gida ba su sha ba na jeji za su zo su sha idan dabbobin gida ba su sha ba na jeji za su zo su sha an ce ɗaya daga cikin sadati mana nan kano kullum idan yana faɗan wannan zai ce alhamdulillah ananu zalikumul hubush Allah.
ya ce mun gode Allah mu ne dabbobin dajin nan da muka zo muka Lallai, lallai gato. Lallai, lallai gato.
a lokacin da wayansu mutane a sangar suke ganin sa ai shikenan kawai wani ne dan kabilan yasa dan haka ba za mu yi ba yace to mu kuma sai muka tsallako daga can wa gari wata ƙasa Najeriya muka zo muka sha to kada mu yadda wa'insu fa su zo su kwashi albarka muna nan muna riƙe da carbunan mu za su fara mana nauyi ne a hannu saboda haka wannan ni shine maulidin shebayin ina na wannan shekarar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan wannan gwadabe Allah ya tabbatar da mu akan wannan gwadabe kuma Allah ya sa wannan magana da muka yi wa juna ta zama to magana ƙarshe ba a ji ta ba a tafi ba a ji ta ba a tafi ba a ji ta ba a ci da kasala kana son duniya to ka dauki kana son kai kuɗi to dauki kuɗi ka siya kuɗi haka abin yake bari da Allah ba ku wani dan takaitaccen tari sai Bilkis take take gaya mana ta ce wata rana an zo an cika madinati eh, madinati kaula ana so a ga shehu kuma ba lokacin fitowar shehu bane shehu yana kwance shehu Musa Gana ya yi rasu ko Allah ya shi da rama su ne an- an jira ɗa- kofar ɗakin shehu Ibrahim saboda haka sun san shehu kulle shi za ya ɗan huta yana fitowa ɗaya kansa kawai sai ya ga alhaji mai gemu a yan san alhaji mai gemu ko sai daga cikin a- abin nan hadiman shehu Ibrahim yana ganin sai a alhaji mai gemu ka zo shehu Ibrahim yana kiranka ka san me sai ce haka saboda ya san kowa ya damu yana so ya gaishe wa an cika shi kuma ya san wannan yana da kuɗi ko banza idan na yi mai kofa ya gaishe wa Ibrahim Yusuf, idan ya fito zai bano zai zai zai hassafa ni Alhaji mai gemu ya shigo wajen Shehu Ibrahim da ya shigo wajen Shehu Ibrahim Shehu ya shiru saboda shi bai tura ya kira shi ba Alhaji mai gemu ya shiru ya rasa mai zai yace ya yace ai mun addu'a sai ya yace ai Musa gane ce na kira ta yace to me sai ai mun addu'a akwai ba addu'a sai wanda suke zaune da tare da Shehu sai abin ji sana wajen sace a shi Musa gana ya ya ka dane samu kuɗi sai Shehu Ibrahim sai ce masa haka ma lahira take masalin duniya kamar salil akhirah haka kwatankwacin lahira yake kudinka zai iya sai maka aljanna haka zalika kudinka ya sai maka wuta yace ga wannan nan saboda yana da kudi sai Musa gane ya manta da kowa ya mai hanya ya zo dan kuma ya yi samu lokacin da shehu shi kadai yake ya daga hannu ya mai addu'a ta yi inda shehun ya fito kawai za a daga hannu ya ce ku daga hannunku Lallai.
a yi musu na jama'a amma sai aka aka aka keɓance shi shi kadai aka yi mai addu'a ha to kyare kenan ashe da kuɗi ana samun albarka ko ya ishe ka tarin sayyidina Usman bin Affan ya ishe ka tarin sayyidina Abdurrahman bin Auf ya ishe ka kuma kungurgum tarin sayyidina Abubakar bin Siddiq ba shi ma sai fashi alhamdulillah Amin.
آمين Amin.
الحمد لله لا شك لك Sharifa.